ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah muna gode mushi muna roƙon Allah ya taimake mu Allah ya tsare mu daga sharrorin kawunan mu da miyagun ayyukan mu wanda Allah ya shiryar babu mai batar da shi kuma wanda ya bata babu mai shiryar da shi ina shaida babu abin bautawa da gaskiya sai Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya kuma lalle annabin mu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bawan Allah ne ko manzon Allah ne Allah ya dadin tsira gare shi da mutan gidan shi da sahabban shi da waɗanda suka zo bayan su da kyautatawa har zuwa tashin alkiyama yan uwa masu saurare yanzu da muke magana daren ainihin alhamis ne wanda ya daidai da wato daren laraba ko daren laraba ne wanda ya daidai da daren sha biyar ga watan rabi'in al'awwal hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da goma da ashirin da takwas daidai da uku ga watan april shekara ta dubu biyu da bakwai a yau ita ce ainihin wato ranar da za mu ci gaba da karatun littafin العقيدة الواسطية تشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني الله يغفر تامش idan ba a manta ba yau shekara ɗaya dindi da wata ɗaya da tsayar da karatun wannan littafi a yau insha Allah ta'ala za mu ci gaba kuma wannan kasar da kake saurare shine kasar na goma daga cikin jerin giyar kasusuwan da ake yin wannan karatu waɗanda kowane ɗaya daga cikin waɗannan kasusuwa yana da ainihin tsawon minti casa'in wato awa ɗaya da rabi idan jama'a ba su manta ba shi wannan littafi ibnu taymiya ya rubuta shi ne don ya tabbatar da aƙidojin da ahlus sunna suke a kai dangane da Allah maɗaukakin sarki da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama da kuma aƙidojin ahlus sunna game da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da aƙidojin ahlus sunna game da mutan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama da al'amuran da suke da alaka da haka kamar mecece aƙidar ahlus sunna game da alqur'ani mecece aqidar ahli sunna game da ganin Allah a nan duniya da kuma a ranar lahira mecece aqidar ahli sunna game da siffofin Allah madaukakin sarki waɗanda suka shafi kamar kasantuwar Allah madaukakin sarki a sama yake Allah yana sauka a ƙarshen kowane dare to wannan littafin ya zo ne don yi bayani akan waɗannan jimillolin al'amura ɗin baki ɗaya ina fatar mun gane to kasantuwar wannan littafi ya zama shasharhi manya-manyan malamai sun yi wannan littafi sharhi waɗanda Allah kaɗai ya san iyakarsu amma sharhi mafi nagarta da inganci a takaice na wannan littafin shine sharhin da tun farko na alƙawaranta akan cewa shine zan mayar babban madogara wajen karanta wasu abubuwa in bukata ta kama shine sharhin babban malami al'allamatu muhammad khalil harras wani babban malami ne mutumin ƙasar masar amma zaunannen ƙasar saudi arabia allah maraukakin sarki ya gafarta mishi wannan malami shi ya zauna ya sharhin wannan littafi sharhin da ya ɗari galibin sharhohin da aka yi sannan akwai ainihin sharhi da babban malami a sheikh muhammad salih al usaimin ya yi sannan babban malami a sheikh salih fauzan al fauzan shi ma ya yi sharhin wannan littafi kamar da yadda na faɗi wannan littafi ya kasance sha sharhi ne to kasantuwar cewa a najeriya akwai mutane da yawa waɗanda sun yarda cewa su ahli sunna ne tun a da za ka ji mutane waɗanda suke bin aƙidoji na ash'ariyanci suna cewa kansu ahlus sunnati har aka zo idda ahlus sunnan suka fito ƙarar suna cewa ahlus sunnan ne sai dai matsalar da aka samu ba su gama fahimtar aƙidoji na ahlus sunna ba na haka sai ka je ka samu mutum yana cewa ahlus sunna ne shi amma bai san yadda ainihin sunna take ba bai san aƙidojin ahlus sunna ba shi yasa muka ainihin karrara karatun wannan littafi ana ɗaukan shi yana shiga cikin kasusuwa na bidiyo da na audio da cds da dvds da makamantansu babu mamaki ma wata ran za ka haɗu da waɗannan karatuttuka a cikin ainihin duniyar gizo insha Allah ta'ala Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu karatun ƙarshe da muka yi shi ne ƙarshen gabar wannan littafi ta farko wadda ibnu taymiya yake siffanta wasu siffofi na Allah maɗaukakin sarki waɗanda suka zo a cikin madarar alƙur'ani waɗannan ainihin siffofi bayan ya siffanta su ya siffanta su sai kuma ya zo ya rufe da cewa alkur'ani siffa Allah ce magana ce daga cikin ainihin maganganun da Allah madaukakin sarki ya saukar wa annabawan shi to mun gama karanta ayoyin da suka zo a ƙarshen babin ne a wancan lokaci sai karatu ya ƙure lokaci ya ƙure shine cikon kasar na tara a yanzu sai malam mai sharhi malam khalil harras ya ce wa khulafatul qawli fi zalika takaitacciyar dai magana game da magana dangane da alqur'ani anna alqur'ana al-arabi kalamullahi lalle alqur'ani din nan da kake karanta shi da larabci kake jin shi ba larabe to maganar Allah ce munazzalun kuma saukar da shi aka yi غير مخلوق ba halitta bane minhu bada'a daga wurin Allah ya faro tun asali Qur'ani daga wurin Allah yake wa ilaihi ya'udu kuma zuwa ga Allah madaukakin sarki alqur'ani zai koma wallahu takallama bihi ala alhaqiqa yadda kake jin alqur'ani din nan haka Allah madaukakin sarki ya karanta shi wato yayi magana da shi yadda kake jin shi to zallar maganar Allah ce kake karanta duk sanda kake karanta idza jaa nasrullahi wal fath ko kake karanta alhamdulillahi rabbil alamin hakikanin maganar Allah ce kake karantawa ba fassarar magana Allah ba ce ba wani ne ya fassara da yaren larabci ba bayan Allah ya yi magana da shi da wani yaren a'a yadda ka ji shi kake karanta shi haka haka Allah madaukakin sarki ya faɗe shi fa huwa kalamuhu haqiqatan la kalami ghairihi qur'ani maganar Allah ce tabbas ba maganar wani ba wa idza qara'a an-nasu al-qur'ana aw katabuhu fil masahifi lam yukhrijuhu dhalika an an yakuna kalam Allah ko da mutane sun karanta alkur'ani ana jin muryar mutane ko kuma sun rubuta shi a jikin takardu ana ganin rubutun mutane ne wannan bai fitar da shi daga kasantuwar shi magana Allah ba yana nan a magana Allah shi ina fatar an fahimta jama'a fa innal kalama inna ma yudafu haqiqatan ila man qalahu mubtadi'an domin ita magana ana danganta haƙiƙaninta ne ga wanda ya faɗe ta tun asali ko yanzu misali da jaridar concord za ta ruwaito abiola ya ce kaza in aka tashi za a ce concord ta ce ko abiola ya ce abiola ya ce amma sai dai a faɗi wace ce ta ruwaito jaridar don haka mai karatu yana karanta sai a ce muryar wani ce amma wa yake magana Allah ne yake magana ina fatar mun gano la ila man balaghahu mu'addiyan ba a danganta maganar ga wanda ya karanta ta ko kuma yake isar da ita a matsayin dan isar da sako dan na zo na ce alhamdulillahi rabbil alamin ba za a ce kun ji maganar shi ba sai dai a ce mai kun ji karatun shi amma maganar wa maganar Allah domin tun asalin magana ta waye da Allah ce wallahu takallama bi hurufihi Allah madaukakin sarki shi ya magana da waɗannan harufa da kake ji na alqur'ani wa ma'anihi da ma'ananonin da kake ji bi lafzi nafsihi da lafazin shi shi kanshi Allah madaukakin sarki ya furta alqur'ani laysa shay'un minhu kalaman li ghairihi babu wani bangare na alqur'ani wadda za a ce wannan magana wani ce duk magana Allah ce la li jibril wa la li muhammadin wa la li ghairihima babu wani bangare na cikin alqur'ani wanda za a ce wannan magana jibril ce shi da ya saukar da shi ko kuma wannan magana annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama shi da aka saukarwa wala li ghairihima babu kuma magana wani daga cikin su wani wanda ba su ba duk maganar da ka ji gaba ɗaya magana waye magana Allah ce ko da Allah yana hikaito magana wasu a ciki in ka ce Allah ya ce sai ka kawo magana ina fata mun gane qala ifritun min aljinni sai ka ce wannan magana Allah ce ina fatar mun gane tare da cewa man muqawlu qala fil aya ifritun amma sai ka ce wannan magana Allah ce ba magana annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba magana mala'ika Jibril ba ba magana wani ba magana wa maganar Allah ce jama'a wannan madarar aqidar ahlus sunna ce kowa ya zauna ya fahimce ta da kyau ya nakalce ta kafin yan bid'a su zo su kawo rudani ina fatar mun gane don aqida ahlus sunna ba a yi mata fardar daji ba kwa bari ne sai yan bid'a sun yi damage sannan ku ce to ku zo ga aqidar ku ahlus sunna a'a ana zaune dama malaman musulunci tsarin da suka ɗauka shine ne kafin rabbi karantarwa ahli sunna ku fahimci wannan ba wai ku zauna ku shiru ba sai wani ya zo da barna sai kuma ku ce a zo za a yi wa'azin ƙasa baki ɗaya za a yi wa'azin mako za a yi wa'azin masallacin juma'a duk ku rikita lasifika ku rikita al'amura wai za ku yi rabbi kafin rabbin kun karantar ba ku karantar ba sai da wani ya zo kawo barna sannan ya ba wannan ne tsari na da'awa ba tsari na da'awa shine ne al-irshadu a shiryar da mutane ana cikin shiryar da mutane in wani kawo rikici a cikin shiryar da ake shiryarwa sai a bayyana barnar wannan rikicin nashi sai a ci gaba da karantar da mutane ku fahimci wannan jama'a saboda wannan yana daga matsalolin da ahli sunna suka samu kansu a Najeriya kusan duk garin da ka je sai ka samu shiru ba a karantar da aqidar ahli sunna ana nan sai wani ya soko aƙida ta ash'ariyanci ko jahamiyanci ko mu'tazilanci ko rasibanci sai kuma ka ji an ce wai a je gari kaza a ɗauko malam wane ya zo ya yi rabbi to ya yi rabbi akan in ya gama rabbi to kuma a ina aka kwana kenan ya tura wannan magana to amma mecece ake a kai babu kun fahimta da kyau jama'a saboda haka ahli sunna haƙƙi ne akan malaman ku su karantar da ku aqidar tukuna ko kun fahimta duk waɗannan aqidoji da na buga misali da su yau in kai hakuri za mu zo za mu magana akan su insha Allah ta'ala Allah ya taimaka wallahu takallama bihi aidan bi sauti nafsihi Allah madaukakin sarki yayi magana da shi alqur'ani din maganar da kake ji sai da Allah ya yi da sautin shi kan shi da muryar Allah maɗaukakin sarki haka ya saukar da shi haka ya shi fa'iza qara'ahu al-ibadu idan bayi suka karanta shi qara'uhu bi sauti anfusihim sai yaban suna karanta shi da sautukan su ne amma maganar Allah to amma kafin Allah ya saukar da shi ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai da ya karanta wa Jibrilu shi da sautin shi ko kun fahimta jama'a to sai zan Jibrilu kuma ya karanta wa Annabi da nashi sautin annabi kuma ya karantar da musulmi da nashi sautin su kuma musulmi suke karanta da nasu sautin amma maganar fa ta Allah madaukakin sarki ce fa idza qala al-qari'u masalan idan mai karatu da misali yace alhamdulillahi rabbil alamin kana hadha al-kalam al-masmu'u minhu kalamullah idan mai karatu ya karanta alhamdulillahi rabbil alamin wannan maganar da aka ji mai karatun ya karanta ta daga shi ne karatun ta fito amma kuma maganar Allah ce la kalama nafsihi ba maganar shi bace wa kana huwa qara'ahu bi sauti nafsihi sai dai shi ya karanta da tashi muryar ce la bi sauti lahi ba da muryar Allah ba jama'a kun yadda ake bayani dalla dalla yanzu jama'a akwai wanda bai fahimci wannan tauhidin ba babu wanda zai ce bai fahimta amma in kana neman rudani shine tauhidin ash'ariyanci wanda zamu zo mu magana akan shi insha Allah ta'ala kuma mun yi maganganu akan shi a karatuttukan baya gabana nan littafin sunnamul wusuli ila ilmin usuli fi tauhidillahi wa ittiba'ir rasul ta'alif hafiz ibn ahmad al-hakami wani babban malami ne ya rubuta shi an fahimta wannan malami ya rasu yau kamar shekara saba'in ko tamanin da wani abu waƙe ne ya rubuta shi akan me tauhidin Allah maɗaukacin sarki da kuma wajabcin biyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ji abin da yake cewa dangane da wannan maganar yace jallat sifatu rabbina rahmani an wasfiha bil khalqi wal hadathani فالصوت والألحان صوت القاري لكنما المتلو قول الباري كاد أتكين بيتي بيو كو بيتي تاع دنگو دربين دنگوان شكو والنيغا شيا بينا فالصوت والألحان صوت القاري إذا كجمي كراتونا كرانتاوا تو ونمو يشتي idan ka ji kuskure a cikin karatun shine da kuskura lakin na malmatuluwa amma abin da ake karantawa kaulul bari wannan magana Allah ce mahalicci kun ji madarar aqida ahlus sunna jama'a mun fahimci wannan da kyau amma duk wanda ya ce in kuka ji na ce alhamdulillahi rabbil alamin to wannan magana Allah ce kuma murya Allah ce to wannan aqida ce ta kiristoci wato wai abin da yake cewa yanzu Allah ne ya shiga cikin shi kuma yake wannan maganar aqidar hululi kenan wai Allah istahalla fihi rabb wai Allah ya shiga cikin shi to daga kiristoci wannan aqida take sune zaka ji sun ce ruhu mai tsarki ya bushe ni wai ma'ana Allah ya shiga cikin su yana magana da harshen su amma muryar shi ce take fitowa kun fahimta da kyau jama'a dan haka in kana karatun kai kake karatun muryar ka ake ji amma karatun da ke ciki to ma'anar ta Allah ce maganar Allah ce sai ce wa kama annal qur'ana kalamullahi fakadhalika huwa kitabuhu kamar yadda alqur'ani yake maganar Allah ce to kuma fa shi alqur'ani littafin Allah ne li'annahu katabahu fil lawhil mahfuz domin sai da Allah ya rubuta shi alqur'ani a lawhul mahfuz wato shi lawhul mahfuz jama'a wani fayil ne mai girma wanda Allah madaukakin sarki yake da shi to a cikin wannan fayil din daga cikin folders to akwai alqur'ani kamar aljihu ne kake da shi a cikin aljihun naka akwai kuɗi akwai biro akwai alade kaga shi aljihun ya tattaro abubuwa shi launin mafuz allo ne mai girma ya tattaro abubuwa baki ɗaya to daga cikin abubuwan da ke rubuce waɗanda lauhul mahfuz ke ɗauke da su hadda alqur'ani mai girma to sai malam yake cewa li'annahu katabahu fil lauhil mahfuz wa li'annahu maktubun fil mafahim ana cewa qur'ani littafin Allah ne wato rubutacce saboda Allah ya rubuta shi a lauhul mahfuz kuma a nan duniya ana rubuta shi cikin takaddu qala ta'ala Allah yace innahu laqur'anun karim lallai fa wannan qur'ani ne mai girma shi kitabun maknunin a cikin wani littafi a adana yake shi alqur'anin yana adane a cikin wani littafi shine littafin da ainihin Allah madaukakin sarki ya saka shi ciki alaihi mahfuz wa qala ta'ala Allah yace bal huwa qur'anun majidun ai alqur'ani ne mai girma fi lauhin mahfuz wanda yake cikin lauhul mahfuz wa qala Allah yace fi suhufin mukarrama مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة بأيدي سفرة كرام بررة wato alƙur'anin rubuce ike a cikin takaddu masu girma takaddun kuma maɗaukaka masu tsarki a hannun zaɓaɓɓu daga cikin 'yan aiken Allah mala'iku kenan su mala'ika jibril waɗanda suke kiramin masu girma ne a wurin Allah barara kuma masu biyayyar Allah والقرآن في الأصل مصدر كالقراءة كما في قوله تعالى إن قرآن الفجر كان مشهودا ويراد به هنا أن يكون علما على هذا المنزل من عند الله المكتوب بين دفتي المصحف المتعبد بتلاوته المتحدى بأقصر سورة منه الكيات بتقى الله أصل كلمة القرآن كلمة تود تتمكو daga kalma alƙira'a قرأ يقرأ قراءة أي إشارة إلى أن هذا الكتاب يقرأ karanta alqur'ani ake don haka ba siyan alqur'ani ake izu sittin wai a rataye shi ana tabarruki da shi ba wai ce ai in dai gidan akwai alqur'ani shikenan eh kwarai da gaske akwai alqur'ani akwai alheri a gidan dan alqur'ani alheri ne amma mecece manufar shi shine a karanta shi a lura da shi a fahimce shi a gane shi a yi aiki da shi ina fatar mun gane dan haka ba wai siyan qur'ani kai za kai ka aje ba da an taba ka kace kai ma kana nan da izu 60 akwai aiki sai an karanta ina fatan mun gane to shi alqur'ani din nan suna ne na wannan littafi da Allah ya saukar wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama wanda ake rubuta tun daga suratul fatiha shi har zuwa suratul nasi in dan yi mana tambihi anan ko kalma da muka gada bakin alaramomin kasar Hausa galibi sai a ce qur'ani daga bakara hannasi yayin aka ce qur'ani daga bakara hannasi bai cika ba kenan qur'ani daga bakara hannasi bai cika ba kenan an cire suratul fatiha sai a ce qur'ani tun daga suratul fatiha har suratul nasi sune ayoyi 114 surori 114 in aka ce ko daga bakara hannasi to ayoyi 113 kenan surori afwan surori 113 to shi ne wannan da ake rubuta shi tsakanin ainihin bango da bango sannan karanta shi bautar Allah ce wanda da shi Allah maɗaukakin sarki ya ƙura dukkan halittu baki ɗaya yake in ba ga tsoro ba a kawo ko da sura mafi gabarta cikin alƙur'ani mana a kawo irin ta kamar inna a ƙauna kalkausar wanda duk ya ce ƙur'ani ƙarya ne shi kenan ya je kawo nashi mai daɗi mai tsari mai hikima irin wannan ko da ayoyi uku ne Allah madaukakin sarki ya taimake mu to jama'a kun ji wannan to bayan nan sai kuma malam zai koma zuwa ga bayani dangane da wata aƙida ita ce aƙidar tabbatar da cewa za a ga Allah a ranar alkiyama jama'a mun gane musulmi baki ɗaya sun haɗu akan cewa ba a ganin Allah a nan duniya sai dai 'yan ɗariƙa su ne suka ce ana iya ganin Allah a nan duniya to wannan aƙidar tasu aƙida ce ta maguzanci jama'a babu musulmin da yadda ana iya ganin Allah a nan duniya amma su sukan ce in ka zauna kana zikiri kwana arba'in ba ci ba sha to za ka ga Allah har ma su kasada su ce in ma baka ga Allah ba ka zo ka tsine musu albarka to kwana arba'in yunwa kwana arba'in wasa ce ba dole ka ga wani hazu hazu a gaban ka ba ka fito kana ihu kana cewa ka ga Allah manzon Allah a cikin hadisin shi sahihi da al-Imam Muslim ya ruwaito shi manzon Allah ya ce ku sani da cewa ba zai yi ku ga Allah ba har sai kun mutu ku karanta wannan hadisi yana cikin sahihu Muslim manzon Allah ya ce ba zai yi ku ga Allah ba har sai kun mutu don haka annabi Musa da zance ya yi zance tsakanin shi da Allah ya ji daɗin zance sai ya ce arini anzuru ilaika ya Allah ka bari in ganka mana sai Allah ya ce mishi innaka lan tarani qal lan tarani bai yiwa ka gani walakin anzur ila aljabal sai dai kalli wani dutse da ke kusa da kai fa in istaqarra makanahu sawfa tarani in har na bayyana ga dutsen ya iya tabbata to ta yiwu ka gani aka ce falan mata jalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka yayin da Allah madaukakin sarki ya bayyana ga wannan dutse sai ya rugurguza dutsen kharra Musa sajida sai annabi Musa eh sa'iqa sai annabi Musa ya fadi su ne shi da kanshi ya dutse da ka tabbatar ya fika kuma kaga dutse ya rugurguje saboda haka ba a ganin Allah jama'a yan ɗariƙa ku tuba wannan aƙidar ba ta musulunci ba ce ku daina ɓata aƙidar ƴaƴan musulmi kuna ce musu ana ganin Allah sai ka ga yarinya zabzagiya shekara ashirin da bakwai shekara talatin ba ta aure ba ana ce mata wai sayyida wai tana yawo yan mata suna binta da carbi a baya ana cikin tafiya kawai sai ga ta ɗan kai da kai wai tana ganin Allah ne wai tana magana da Allah sai ka ga sauran yan matan sun sun fiyar da kai wai sayyida tana ganin Allah ne tana magana da Allah wannan munafuka ce ƙarya take yi ba a ganin Allah a duniya jama'a duk wanda yake yana ganin Allah a duniya ya tukka kuskure ba aqidar musulunci ba ce dan haka ku tuba ku bi aqidar musulunci Allah ya taimake mu musulmi sun haɗu akan cewa za a ga Allah a ranar alkiyama sai dai abin mamaki kuma sai mu'tazilawa da yan shi'a suka ce ba za a ga Allah ba a ranar alkiyama kaji kuma wata dimuwa kuma ga nassin qur'ani yana tabbatarwa idan zamu zo mu karanta wujuhun yawma idin nabira wasu fuskoki a ranar alkiyama za su kasance cikin annashuwa da annuri ila rabbuha nabira saboda za su ga ubangiji karara amma sai mu'tazila da jahamiya sai suka murɗe ma'anonin waɗannan ayoyi suka ce ba zai yi a ga Allah ba a ranar alkiyama jama'a wannan kato bara ce saboda qur'ani ya ce za a gani hadisin manzon Allah ya tabbatar da cewa za a gani الإمام أبو هريرة بشيد الإمام أبو سعيد الخدري cikin manyan limaman hadisi cikin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wata rana suka ce suna zaune tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lailatul badari dare irin war haka shine lailatul badar wato daren da wata ya cika hasken farin wata ya cika ga gudan wata suna hira a cikin hasken farin wata hira sai hira sai sahabbai suka ce hal nara rabbana yawmal qiyamah zai yi mu ga ubangijin mu ranar alkiyama ya manzon Allah sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce a daren da wata ya cika daren goma sha biyar ana ce mishi lailatul badar abin da ake nufi da badar da larabci shine daro in ka kalli wata a daren sha biyar zaka ga yayi kamar daro ya cika ya kewaye ba za ka gan shi ba ya zama dan dalle ya dan ya dan shede haka kamar yankin ganyen dabino sai ka gan shi ya cika to sai ce yanzu wata in ya kai daren goma sha biyar ya kai tsakiya idan kuna zaune kuna kallon shi kuna turere ne sahabbai suka ce a'a ya ce idan rana ta fito babu jido babu gajimari kuna ganinta suka ce e to kuna turere ne wajen ganinta sai suka ce a'a sai ce ka zalika tarauna rabbakum haka za ku ga ubangijinku manzo Allah bai ce ka zalikum rabbukum ba yasa aje a koyi larabci da nahau inda haka ba sai a ta fassara ta ka yace kazalika tarawna rabbakum kamar yadda ga kukun cincirin da kuna zaune amma kowa yana son kallon wata sai daga kai ya kalla daga inda yake ko ba zai ce wani matsa ba ko daga inda kake a kashin gide a kwance a duk inda kake ka daga kanka za ka kalli farin wata ko sai manzo Allah yace haka za ku kalli ubangijinku a cikin aljanna ba tare da wani ya ce wani ka ture min ba a nan manzon Allah yana kwatanta yadda za a ga Allah a aljanna da yadda ake ganin farin wata a nan duniya shine suke cewa tashbihur ru'ya bir ru'ya la tashbihul mar'i bil mar'i anan ba ana kamanta cewa Allah wata bane ana cewa ne za a ga Allah madaukakin sarki kamar yadda ake gani wato annabi kullum yana daukar mutane ne daga ilimi idda suka sani ya kwatanta musu idda ba su sani ba don su sani ko kun fahimta duk wani malami duk wani professor akan education ko technical education ko wane ne wane ne manzon Allah ya fi shi iya hanyar karantarwa hanyar karantarwa ce don su gane sai ce kazalika shi ne malam mai littafin babu'ul amali ya ce ya rahul mu'minuna bi ghairi kaifin wa tashbihin wa darbin min misali فينفون النعيم إذا رأوه فيا خسران أهل الاعتزال جماعة المسلمين من ذلك النسخة تبدأ الأمال محققة مشروحة عليها saboda yan bid'a sun sa an daina bugawa wajen shekara ɗari hudu da ta wuce suka sa aka daina bugawa shine alherin Allah ya kaiwa salafiya shine wani babban malamin salafi ya ɗauki littafin ya haƙƙaƙa shi shine mun taho da shi don haka duk wanda ke son badu'ul amali da yake shafi biyar ba wa ƙere zuzurutun aƙida a halin sunna ce wannan kwaran kwaɗa ce akan ƴan ɗan bid'a ɗan bid'a ba su son ganin littafin nan kamar sa su ma ina fatar mun gano bad'ul amali yace rahul mu'minuna bi ghairi kayfi mu'mine ba su ga Allah ranar alkiyama ba tare da kaifiya ba anan ba za a ce musu ga kaza ga kaza ba wani kwatance da za a yi za su ga Allah wa tashbihin ba tare da an kamanta musu ga yadda Allah yake ba wa bardun min misali ba tare da an buga misalin Allah a ce Allah ya yi kama da kaza ba sayan saunan na'ima izara auhu idan menene suka ga Allah sai su manta da lagwabar ni'imar aljanna da suke ciki sai ce sawa khusrana ahlal itizali ya ku mu'tazilawa da kuka ce ba za a ga Allah ba ku kuka yi asara sai dai ku ba za ku gan shi ba amma in Allah ya so mu sai mun ga Allah jama'a mun fahimci wannan da kyau to me ce ce aqidar ahlus sunna game da ganin Allah babban malami shekul islami muftil anam abul abbasi sai ya ce wa qawluhu haka nan kuma maganar Allah madaukakin sarki da Allah ya ce wujuhun yawma idhin nabira wasu fuskoki a wannan rana ta alkiyama nabiratun suna cikin ni'ima da annashuwa da walwala ina fatar mun gano me yasa ila rabbiha nabiratun saboda za su kalli ubangijinsu yanzu jama'an aka ce gobe shugaban kasa zai zo ba ka ga shugaban kasa ba hannun na kake ba wannan shugaban kasa ma kenan irin ka wanda kai ma akwai yiwuwar ka zama shugaban kasar amma a ce za ka ga Allah fuskar ka ba za ta haske ba za ta haske don haka wasu fuskokin da an tashi dandalin kiyama da an tashi alkiyama sai ka ga suna haske alama ce akan za su ga Allah wasu fuskokin fa tarhaquha fatara sai ka ga su mutsu mutsu baƙaƙirin sun murtuke wannan kuma su ne kalla innahum an rabbihim yawma idin la mahjubuna su kuma a wannan ranar ba za su ga Allah ba don haka fuskar su ke cudu cudu ina fatar mun gano to sai malam ya sake cewa ga kuma Allah yana cewa alal ara'iki yanzuruna muminai za su ga Allah suna kwance akan karagu karaga ita ce al'arika wato irin gaban sarauta ɗin nan gaban da ake kashin gida in la'asar ta yi ko kuma ka ce kujerar zage-zage in ka shiga cikin zare sai ka ga zage-zage alƙalai la'asar ta yi sai ya fito da ainihin kujera irin ta alƙalai sai ya shimfiɗa ta haka sai ya koma ya kwanta baya haka sai ya dafe kanshi to mukami kenan hankalin shi ya kwanta ba bashi ba matsala ina fatar tsaye ana bin ka bashi ina ka iya miƙewa a wannan har sai ka ga mutum ya miƙe kawai ya yi miƙa haka yana ya rufe idon shi daɗin duniya kawai yake ji to a aljanna akwai irin waɗannan karabu da za ka miƙe ka sakata ka wala duk irin kwanciyar da kake so ka yi to suna kallon wasu ya ce ainihin alal ara'iki yan buruna suna kallon ainihin ubangijinsu sannan Allah ya ce lillazina ahsanul husna waɗanda duk suka kyautata wa Allah za su samu alhusna ita ce aljanna wa ziyadatun kuma za su samu ƙari akan aljanna ɗin yau menene ƙari akan aljanna kuma ita ce ganin fuskar Allah kamar yadda za mu zo mu karanta maka daga hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idda baka ji manzon Allah ya fassara wannan aya da cewa alhusna aljanna az-ziyada ala alhusna ita ce annabara ila wajhi rabbi azza wa jalla wa qawluhu da kuma maganar Allah madaukakin sarki da yake lahum ma yasha'una fiha yan aljanna a cikin aljanna duk abin da suke so za su samu wa ladaina mazid kuma mu kuma za mu ƙara musu ƙarin nan shine ganin fuskar Allah Sheikhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Taymiyyah al-Harrani Allah ya gafarta mishi yace wa hadha al-babu fi kitabillahi wannan matsala in dai a cikin littafin Allah ne matsala dangane da ganin Allah to kafirun akwai ayoyi masu yawa wannan matsala ce wadda tana da yawa a cikin littafin Allah man tadabbara alqur'ana taliban lil huda wanda duk ya tsaya ya lura da alqur'ani yana neman shiriya minhu daga cikin alqur'ani din tabayyana lahu tariqul haqqi to hanyar gaskiya za ta bayyana gare shi sai ya bi ta jama'a kun ji duk wanda yake neman shiriya ya karanta alqur'ani da nufin neman shiriya to zai ga shiriya kuma zai bi ta haka al'amarin yake kun ji abin da babban malami ibn taymiya ya faɗi kenan malamin sharhi sai yake cewa وقد نفاها المعتزلة بناء على نفيهم بناء على نفيهم الجهة عن الله mu'tazila sai suka kore wannan magana suka ce ba za a ga Allah ba saboda su dama a cikin aqidar su sun ce kada a ce Allah a sama ike ina fatar an gane to kun ga waɗannan ayoyi da waɗannan hadisai da muka yi ishara zuwa gare su suna nuni ga Allah a sama ike tunda an ce yan aljanna za su daga kansu su kalli Allah ko wannan dalili ne akan cewa hatta a kiyaman ma yana sama لأن المرئي يجب أن يكون في جهة min ra'i domin wanda za a kalla ya kamata ya zama yana daidai bangaren da wanda zai kalle shi yake wani ma damatul jiha mustahila wa hiya shartun fi ru'ya fa ru'ya kadhalika mustahila to su jahaniya da suka ce to ai tunda dai bai halatta a ce Allah a wuri kaza yake ba to kun ga ai babu inda za a daga a kalle shi kenan ko inda su basu yarda cewa Allah madaukakin sarki akwai inda yake ba wahtajju min an-naql bi qawlihi ta'ala sun kafa hujja da qur'ani inda Allah yake cewa la tudriku bil absaru idanuwa ba sa riskar Allah to kaga inda matsalar su take ba su iya kafa hujja ba in ba ku manta ba ai kun ji ibnu taymiyyah nan da yana magana ire-iren su da burbushin su a cikin littafin shi minhajus sunna ba su iya kafa hujja ba ana magana akan ganin Allah ganin Allah daban da riskar Allah yanzu kana iya ganin rana amma baka iya riskar rana kana iya ganin wata amma ba ka iya riskar wata to Allah ya ce la tudrikuhul absaru idanuwa ba su iya riskar Allah shine ba za su iya gano duk abin da yake tattare da Allah madaukakin sarki ba ko mun fahimta sai ce wa qawluhu li Musa wa qawluhu li Musa alaihi salam hina sa'alahu ar-ru'ya da kuma annabi Musa sadda ya tambaye shi Allah ya ce mishi lam tarani lam tarani sai suke fassara lam da har abada shi yasa ahli sunna sai fa an yi aiki Allah ya ji dan alkali Abubakar Muhammadu Gumi sai ce ku tashi ku yi karatu shi ya san aikin ba karami bane yanzu ahli sunna da yawa da malaman ahli sunna in suka hau turmin wa'azi sai ka ji suna fassara lam da har abada to da ka fassara lam da har abada shikenan ka zama da mu'tazali a nahawu shi yasa al-Imam Ibn Malik yake ya rubuta littafin shi ne don ya gina tsabar nahawu da sarf akan sunna shine alkafiyatu shafiya littafi ne na waƙe baiti dubu uku da ɗari shida baiti dubu uku da ɗari shida alkafiyatu shafiya ya zauna ya yi sharhin abin shi ya zama mujalladi biyar a ciki yake cewa marra an nafiya bilan mu'abbada qawlu hurdud siwahu fa abuda yace duk wanda yake ganin cewa lan ta har abada ce yace ka bangaje maganar shi yace ka karfafa akasinta suwaye masu cewa lan ta har abada su ne su Mahamudu Zamakhshari waɗanda sun yi karatu ne don su kare aƙidar mu'tazilanci su rugurguza ta sunna suka je suka karanta nahau da sarf da balaga da adab da naqadi suka rinka bi suna ta'awilin nahawun qur'ani da sauransu shine malaman salaf ba su kare su ba su al-imamu ibn malik ya rubuta al-kafiyatu shafiya ɗalibai suka ce ta yi musu yawa shine ya rairaye ta mai da ita alfiya ta zama baiti dubu ya rage baiti dubu biyu da ɗari biyar wacce sai ta zama ta malamai ce kenan ɗalibai kuma ana nan ana wajibiji da alfiya sannan sai babban malami al'imamu abin nan mai munha alhariri hariri shi kuma ya zo rubuta baiti ɗari uku da wani abu shi ma ƙoƙarin tabbatar da tsabar nahawun da ya zo a cikin alkur'ani da sunna sannan ibnu malik aka zo aka sake kuka alfiyar ma dai har yanzu fa ana nan jiya yau tana da zafi tana da wahala shine sai ya zo rubuta littafin nahwu at-tashilu sunan littafin kenan at-tashilu sauƙaƙewa ya rugurguza mas'alolin nahwu suka yi sauƙi dan kadai ka fahimci alqur'ani da sunna jama'a mun fahimta amma galibin makarantun haya islamic da sauransu ana karantar da alfiya amma da yake galibin masu karantarwa za ka samu yan bid'a ne don haka ba sa fito maka da tsabar manufar da ta sa aka rubuta littafi sai dai su karantar da kai na hawan sai su ci gaba da gina ka akan ash'ariyanci sai ka ji mutum ya zo ya fassara lan da cewa har abada idan kai ba haushe dai ba zazzage in ka zo fassara lan ba zazzage yana cewa sam lan tarani sam da za ka ganni ba sai zama harafi ne na kore magana korewa ta gaba cikin karfafawa amma ba ta har abada ba idan ko bakano ne kai gangaren bakano sai ka ce faufau ko faufaufau to in ka ji bakano ya ce faufaufau to sam din ba zazzagi kenan ba sako ce fa sai ce a a ina ta yiwa ina fatar mun gane to ma'anan lam kenan amma lam ba ta fa'idantar da har abada in ka zo da irabinta a nahawance nahawu irin na sunna irin nahawun da su sayid na ali da su al'imamu abul aswad addu'a suka zauna suka haƙaƙa in ka zo sai ka ce lam harfu nafyin wa nafdin wa istikbalin harafi ne na korewa kore gaba sannan kuma yana kawo nasba shikenan harfu nafyin wa nasbin واستقبال حرف نفي حرفي ne na korewa in ka ce lan to kana cewa ba zai yi ba kenan an gane wa nasbin kuma yana sanya nasba lam atiya ilaika san ba zan zo gare ka ba ko faufau ba zan zo gare ka ba ko faufaufau ba ni zuwa wannan baya nufin gobe kuma ba zan zo ba zan iya zuwa in ka taba abinci ai ma na dai ce san ba zan zo ba ne na canza niyyata amma ba wai yana nufin har abada ba duk inda ka jallanta fa'idantar da har abada to za a kawo kalma abada din a gabanta ka karanta alqur'ani walan yatamannahu sai ce abadan bima qaddamat aydihim to anan sai ka fassara lan har abada saboda ne akwai iktirar akwai karina a wurin akwai akwai ga kalmar har abada nan ta zo amma ba haka ba ka daina fassara lan da har abada ya kai musulmi ina fatar mun gano don haka lan tarani faufau Allah yake mishi ba za ka gani ba walakin zur ila aljabal sai dai dubi dutsen fa in istaqarra makanahu idan ya tabbata idda yake fa sawfa tarani to ta yiwu ka gani jama'a to kun ga anan idan da lam din anan ta zo da ma'anar har abada ne ai kuma da an rusa magana gaba kenan da yace fa sawfa tarani ina fatar mun gano to sai suka yi hujja da wannan aya amma kaga babu hujja a cikin wannan aya kamar yadda babu hujja a cikin ayar da take magana akan riska akwai bambanci tsakanin riska da gani riska ita ce ko dai ka samu mutum ka taba shi ko kuma ka gano duk abin da ke tattare da shi to nan abin da ayar take magana kenan ba za ka taba iya ganin duk abin da ke tattare da Allah ba ba za ka iya riskowa ba amma za ka ga Allah ina fatar mun gane wa amma al-asha'ira amma asha'ira fa suwaye asha'ira sune yan al-wujud wal qidam wal baqa'u za mu zo mu magana su insha Allah yau fahim ma'ana fihim jiha su a sha'ira tare da cewa sun kore jiha suka ce kada a ce Allah a sama ike shi yasa jama'a wannan irin rikici da ke tsakanin mu da yan dariƙa rikici ne fanni fanni fa in kai dan bana bakwai ne bana aka haife ka sai mun yi maka tilawa rikicin akwai rikici game da Qur'ani ba sai da Qur'ani ba akwai rikici game da hadisi ba sai da hadisi ba akwai rikici game da manzon Allah ba sai da manzon Allah ba akwai rikici game da siffofin Allah ba su yadda ba akwai rikici dangane da ina Allah maɗaukacin sarki yake sama ike ko a ƙasa yake ko a ko ina ike nan ma ba su yadda a ce Allah a sama ike ba don haka rikici ne fanni fanni babi babi yau in an gama da wannan sai ka ji an shiga wannan saboda mutanen nan an duk ƙunƙuno musu maguzanci ne sai aka zo aka ba su sai suka karɓa to shi yasa in har zaka karantar da musulunci sai ka zo ka rinka fito da abubuwan nan ƙarara an fahimci wannan da kyau ko don haka sai suka kore jiha suka ce wai Allah ba a sama yake ba kalma utazila kamar yadda mu'tazila suke to tare da su sun yi haka amma kuma yusbituna ru'ya su waɗannan asha'ira sun tabbatar da cewa za a ga Allah walidhalika haru fi tafsiri tilka ar-ru'ya faminhum man qala to da suka yarda cewa za a ga Allah din su asha'ira su kuma suka ruɗe saboda kun ga da can tare suke da waɗancan wajen wasu siffofi yanzu sai suka fanɗare to garin fanɗare sai suka ruɗe daga cikin su suka ce ya rauna min jami'il jihad halittu za su ga Allah ta kowane ɓangare amma musulmi abin da suka ce za a ga Allah amma ta sama haka hadisi yace sai suka ce a tsayanan su sai suka ce ko ta wace jiha wa minhum man ja'alaha ru'yatan bil basira la bil basari wasu su kuma suka ce za a ga Allah ne da zuci ba za a ga Allah ne da ido ba wai shine Allah zai saka maka tunanin yadda yake sai ka ce wai ka ga Allah sai ka rinka ji a zuciyarka kamar ka ga Allah amma ba da ido ba an fahimci wannan da kyau ko وقال المقصود زيادة الانكشاف والتجلي حتى كأنها رؤية عين masu wannan aƙidar sai suka ce ai abin da ake nufi Allah zai ƙara bayyana maka kanshi a zuciyarka sai abin ka ga ya ƙara fito maka ƙarara sai ka ji a zuciyarka kamar ka gan shi kun ji tawilin da suka yi wa hadhihi al-ayatu malam yace waɗannan ayoyi allati awradaha al-mu'allif wanda mawallafin wannan littafi ya kawo wato ibn taymiya hujjatun alal mu'tazila fi nafihim ar-ru'ya hujja ce wadda take kwankwasar mu'tazilawa game da kore ganin Allah da suka ce ba za a yi ba fa innal ayata al-ula uddiya an-nazar fiha bi ila domin ayar farko ta zo da cewa ila rabbiha fa yakunu bi ma'anar ibsar dan haka sai ma'anar ta zama da ma'anar ibsar gani wa yuqalu nazartu ilayhi in kace nazartu ilayhi shine na kalle shi wa absartuhu kuma na dube shi bi ma'ana ma'ana su daya wa muta'allaqun bin nazri huwa ar-rabb jalla sha'nuhu ma'ana Allah madaukakin sarki ake magana za a gani ne akwai bambanci tsakanin nazartu ilaihi da intazartuhu to su mu'tazila da suka tashi sai suka yi ta'awili da aka ce ila rabbiha nazira sai suka ce ila mufradu ne na ala'i ala'i shine ni'imomi فبأي آلاء ربكما تكذبان to ila din sai suka ce mufradi ne ni'ima wai ila rabbiha najira wai waɗannan fuskoki suna sauraron ni'imar ubangijinsu ne saboda haka fuskar su take cikin haske suna sauraron ni'imar ubangijinsu su zama shardusu ne suka kawo nan a cikin tafsirin shi al-kashaf wanda yana kuru yana cika baki yana cewa inna tafasira fi dunya bila adadi وليس فيها لأمري مثل كالشافي إن كنت تبذل الهدى فالزم قراءته فالجهل كالداء والكشاف كالشافي duk kuri ne wannan kawai da hayaniya da cika baki duk hayaniya ce a cikin tafsirin nashi ya duk tafsiran duniya da cuta ta jahilci to kana karanta littafin kuma sai ka ƙara rikicewa ba haka ibnu hajarin duk da kasancewar shi yana bin aqida ash'ariyyanci wajen sifofin Allah ya dauki tafsirin ya takhrijin mas'alolin mu'tazilanci a ciki daga ciki har da wannan ainihin abin nan da kuma wani malami babba da maliki suka haɗu suka yi bayanin tafsirin da hadarin da ke cikin shi Allah madaukake ya sarke kenan to jama'a kun ji sai ce wa amma ma ya takallafu al-mu'tazila min ja'alihim nazira bi ma'ana muntazira wa ila bi ma'ana ni'ima wa taqdir ثواب ربها منتظرة فهو تأويل مضحك wace irin wannan tawilin nasu na abin ban dariya ne domin kun ga jama'a harshen larabci din nan harshe ne mai hikima idan ka ga ƙarin wani harafi a wuri to akwai wata magana a nan da Allah yake cewa ya ayyuhal ladzina amanu idza kuntum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum Allah yake ya kone ne idan za ku yi sallah ku wanke fuskokinku ku wanke hannayenku zuwa gwiwoyin hannu sai yake wamsahu bi ru'usikum ba cewa ya ku shafi kanku ba cewa ku shafa wa kanku in kai bahaushe ne ka san akwai bambancin akan ku shafi kanku da ku shafa wa kanku ku shafa wa kanku ina yan boko yan turanci transitive da intransitive verb transitive verb yana bukata zuwa ga ainihin object of the sentence intransitive verb shi kuma baya bukatar object of the sentence i walk to the university i saw ahmad two different verbs one is transitive the other one is intransitive ma'ana idan ka ce ila to akwai ma'ana da ta karu a wurin haka in ka ce ba akwai ma'ana da ta karu don haka da aka ce wamsahu bi ru'usikum ku shafa wa kanku idan bahaushe ne sai ice ne sai a ce ruwa sunna ita ta fassara amma da cewa wamsahu ru'usakum to ya ce ku shafi kanku kenan to bai ce ku shafi kanku ba cewa yi ku shafa wa kanku shi yasa malaman tafsiri ka je ka karanta tun daga jallalaunin ka har rajul abhamin ka har kowane tafsiri sai ka ji sun ce alba'u lil ilsaqi ita ba din an kawo ta ne don ta nuna za a shafi kan da wani abu da ke tsakiyar kan da shi hannun shine mai ruwa to da Allah ya ce ila rabbiha nazira tun da ya kawo da ila ɗin nan to ila tana fa'idantar da wata magana me take fa'idantarwa sai zan annazaratu anan yana nufin dube saboda ta zo da ila kamar samantakewar Allah ne da Allah maɗaukakin sarki ke cewa ar-rahmanu alal arshi stawa istiwa'i kalmar istiwa'i a larabci takan zo da ma'ana uku ko dai ta zo da ma'ana ala ko ta zo da ma'ana ila ko kuma ta zo ita kadai idan aka ce istawaitu alaihi ai na daidaitu akan shi wato ina saman shi idan aka ce istawaitu ilaihi ai na nufe shi sai a ce ila aina stawaita ina ka nufa don hakan ke cewa summa stawa ila sama'i yayin da Allah ya gama halitta ƙasa sai kuma ya nufi sama don haka zan iya ce maka ila aina stawaita ai ila aina qasatta ina kake nufin tafiya domin istiwa'i ya zo da ila anan in ya zo da alaka yana nufin sama in ya zo shi kadai ba tare da ila ba ba tare da ala ba ya zama cika ya zama girma walamma balaga ashuddahu yastawa yastawa shine ai ya gama cika ya gama haduwa ya gama zama mutum dole a jiya koyi larabci jama'a ba ka ganin yan boko sai suka wayo suka ce duk karatun da zaka karanta a boko sai ka ci turanci domin da turanci za a yi maka karatun don baka iya turanci don aka gana lacca ba sai a shirme ba eh jama tare da haka fa sai kaga cewa akwai wasu darussa in ka tafi kana yin su saboda alaƙar darussan da turanci sai kuma an ƙara koya maka turanci kana aji ɗaya kana aji biyu kana aji uku kamar aikin jarida jama'a har ka graduation daga aikin jarida sai an koya maka turanci saboda so ake ka zo kana yin turanci mai kyau ka san implication na haɗo kalmomi da kake ka san bambancin prepositions ka san bambancin pronouns pronouns ka san bambancin conjunctions amma ba ka iya bambance conjunction da preposition to an samu matsala tare da kai ina fatar mun gane wata ran madadin ka ce ya hau sai ka ce an hau shi saboda baka iya sanin ma'ana inda ake aje preposition da conjunctions ba shi yasa dole ku je ku koyi larabci jama'a domin Allah da kansa cewa qur'anan arabiyya qur'anin balarabe ne to na ga yadda bajari zai fahimce shi in bai iya larabci ba Allah ya taimaka dan haka jama'a kun ji ganin Allah gaskiya ne mu'mini ba su ga Allah wa amma al-ayatu thaniya aya ta biyu fa takayyada anna ahlal janna fatufidu anna ahlal janna wa hum ala ara'ikihim wa hum ala ara'ikihim ya'ani asirratahum jam'u arika yanzuruna ila rabbihim aya ta biyu ita ce ayar da muka karanta ko alal araiki yanzuruna suna kwance akan ainihin karabin su karaba gado suna ainihin wato ganin ubangiji wa amma al-ayatan al-akhiratan amma ayoyi biyu din nan na ƙarshe waɗanne ne waɗanda muka karanta inda yake lahum ma yasha'una wa ladaina mazid da lil ladina ahsanul husna wa ziyada sai malam yake فقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا تبت بجمعين الله صلى الله عليه وآله وسلم تفسير الزيادة بالنظر من ذن الله يفسر وأنن قال إذا أكفي بقى وأن الجنة من ذن الله يكشين جنن الله إلى وجه الله عز وجل أن الجنة لا تبتسك الله أنت من كم من جماعة الإمام مسلم ورويته حديثي أتكن باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم عز وجل المجلد ما أكو شافي ما أشرن ديدي تارد الشرح النووي بقى الإمام الترمذي أتكن صفة الجنة باب ما جاء في رؤية الرب تبارك وتعالى مجلد ما بكو مثلا الترمذي شافي ما أريدي دفتن دبكو تارد الشرح عبد الرحمن محمد مبارك سوري تحفة الأهوبي ده ابن ماجه مقدمة باب فيما أنكرت الجهمية da al'imamu Ahmad a cikin musulun mujallabi na hudu shafi na ɗari uku da talatin da biyu وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قال cikin wannan hadisi annabi ya ce fa yakshiful hijaba sai Allah madaukakin sarki sai ya cire ya yaye shamakin da ke tsakanin shi da yan aljanna fama u'tu shay'an ahabba ilaihim min an-nazar ila rabbihim azza wa jalla wato yan aljanna na cikin aljanna sai Allah ya magana da su ba tare da suna ganin shi ba yace yan aljanna akwai abin da ya rage kuke bukata wanda ba ku samu ba sai ce to me ya rage kuma sai Allah maɗaukacin sarki sai ce ya yarda da su yarda da ba zai ƙara fushi da su ba sai ce akwai abin da kuke bukata kuma sai ce ya mai rage kuma sai Allah ya ce akwai saura ai ba ku ganni ba shine sai waye shamakin da ke tsakanin su sai su ga ainihin fuskar ubangiji thumma tala hadhihi al-aya ba annabi ya karanta wannan bayanin sai karanta wannan aya lil ladina ahsanu al-husna wa ziyada waɗanda suka kyautata wa Allah to za su samu alhusna ita ce aljanna wa ziyada da kuma ƙari akan aljanna din jama'a kun ji wannan hadisi wa yashhadu li zalika aidan qawluhu ta'ala fi haqqil kuffar abinda ke ƙara tabbatar da cewa menene za su ga Allah bari ku ji abin da Allah ya faɗi game da kafirai Allah yake kalla innahum an rabbihim yawma idhin lamahjubuna yake bari kafirai a wannan rana game da ubangijin su to za a sha makance su ba za su gan shi ba fadalla hajabu ha'ula'i ala anna awliya'ahu yarawnahu sai wannan karewa da Allah yake zai wa kafirai ba za su ganshi ba sai ya nuna kenan su makiyan shi ne ko to masoyan shi fa za su ganshi kenan wa ahadithur ru'ya hadisan da ke magana akan ganin Allah mutawatiratun hadisai ne waɗanda suka zo birjik fi hadha ma'ana dangane da wannan ma'ana inda ahlul ilmi bil hadisi da duk waɗanda suka san hadisi لا ينكرها إلا ملحد زنديق babu wanda yake musun irin waɗannan ainihin hadisai sai dai wanda yake mugu ne muguwar aƙida kuma zindiki wato bakin arne a zuci sai dai a baka kuma yana bayyana musulunci shine zindiki jama'a Allah madaukakin sarki ya taimake mu to jama'ar musulmi ku karanta ainihin alqur'ani ku karanta hadisan bukhari da muslim za ku ga hadisai masu ɗimbin yawa da ke magana dangane da ganin Allah sannan da littafin ko a shekh imam ibrahim wazir mai suna ainihin al'awasin min alqawasin a cikin mujalladin shi na biyar ya tattauna wannan mas'ala kwarai da gaske yayin da yazo yana rabbi ga yan shi'a da suka ce ba za a ga Allah ba ina fatar mun gano Allah madaukakin sarki ya taimaka don haka da wannan muke cikewa da cewa bad'ul amali da yace yarahu al-mu'minuna bi ghairi kayshin wa tashbihin wa darbin min misali فينسون النعيم إذا رأوه سواء خسران أهل الاعتزال waɗanda suka ce ba za a ga Allah ba sun yi asara sai dai su ne ba za su gani ba amma in Allah ya so mu mu ne za mu ga Allah insha Allah babban malami Sheikh Muhammad Khalil Harraf sai ya ce mabahithu amma haula ayati sifat ga wasu bayanai masu ɗimbin yawa da malam zai tattaro su amma ya takura su a wuri guda game da ayoyin da ke magana dangane da sifofin Allah maɗaukakin sarki ina fatar mun gane malam yace inna nazira fi ayati sifatin lati saqa al muallif rahimahullah yastati'u an yastanbita minha qawaid wa usulan hamma yajibu ar-ruju'a ilayha fi hadha al-bab duk wanda ya tsaya nazarin ayoyin nan da ibnu taymiya ya kawo su game da siffanta Allah madaukakin sarki da kanshi zai iya gano ka'idoji da kuma wasu ainihin tsare-tsare game da yadda ainihin ake gano siffofin Allah waɗanda waɗannan ka'idojin zai ga cewa lallai in mutum ya tsaya akan su shikenan ya fita daga rudani al-aslul awwal ka'ida ta farko yadda in kan lura da ayoyin da kyau zaka gano ittafaqa salafu على أنه يجب الإيمان بجميع الأسماء الحسنى ما لمن فرق السلف الصالح gaba ɗayansu sun haɗu akan cewa wajibi ne a imani da dukkan sunayen Allah maɗaukakin sarki kyawawa wa ma dallat alaihi min sifat da kuma duk abin da waɗannan siffofin na Allah suka nuna to wajibi a yadda da su wa ma yansha'u anha min al-af'al da kuma irin ayyukan da za su biyo baya na cewa siffa kaza tana ɗauke da ma'ana kaza kuma tana nufin aikin Allah kaza to dole ne duk a yarda da su misali zalikal qudra masalan misali ka ɗauki siffar ikon Allah يجب الإيمان بأنه سبحانه على كل شيء قدير wajibi ne musulmi su yadda cewa Allah mai iko ne akan komai ku daina cewa qadirun alaman ya sha'u wannan kuskure ne wanda jahilai daga cikin ash'ariyawa da tsofaffi yan gargajiya suka gabar wa mutane a ce inna Allah qadirun alama ya sha'u saboda jahilci ma sai a ce qadirun alaman ya sha'u Allah mai iko ne ga wanda ya so ya iko wanda bai so ya iko ba fa Allah bai da iko akan shi subhanallah هذا منكر من القول وزورا إن الله على كل شيء قدير الله yana da iko akan komai abin da yake so da wanda baya so yana da iko akan su dan haka da kaga kafiri na kafirci ba wai wasu karfin Allah bane Allah yana da iko ya hana shi kafircin amma saboda jarabawa sai Allah ya bashi tabarakallazi bi yadihi almulku wa huwa ala kulli shay'in qadir allazi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum dan ya jaraba shi sai bashi ya kafirci ya gani ina fata an gane والإيمان بكمال قدرته والإيمان بأن قدرته شاءت عنها جميع الكائنات نشأت عنها جميع الكائنات wajibi ne mutum ya yarda cewa ikon Allah cikakken iko ne sannan wajibi ne musulmi ya imani da cewa lallai kudura Allah ikon Allah yana tashi akan wato yana aiki akan dukkan halittu gaba daya babu wata halitta da ta gagara Allah ya iko akan ta an fahimta jama'a yawwa وهكذا بقية الأسماء الحسنى على هذا النمط وهكذا سورا سونا ين الله كاوا وادنا واجبين أقدار من بسو أبسا ونن قاوي وعلى هذا في أقرقش ونن فما ورد في هذه الآيات التي ساقها المصنف من الأسماء الحسنى فإنها داخلة في الإيمان بالاسم ayoyin da ibnu taymiya ya kawo a ƙarƙashin waɗannan ainihin wato babi waɗanda ke magana dangane da sunayen Allah kyawawa to baki ɗaya wajibi ne musulmi ya imani da su a cikin jimillar imani da yake da sunayen Allah an gane wannan da kyau ko wa ma fi min zikrin sifati sunan da ya zama daga cikin sunayen Allah akwai sunan da yake kuma suna ne sifa ce mislu izzatullah kamar izzar Allah wa qudratuhu da qudrar Allah wa ilmuhu da ilmin Allah wa hikmatuhu da hikimar Allah wa iradatuhu da nufin Allah wa mashi'atuhu da abin da Allah ya so فإنها داخلة في الإيمان بالصفات واجبين متين إيمان دوانا سي الشدد بشيك لنكتن إيمان شديك بصفات الله وما فيها من ذكر الأفعال المطلقة والمقيدة فمنكم أقول في إلي wato akwai ayyuka na Allah maɗaukakin sarki waɗanda suke sun zo sake babu ƙaidi akwai kuma waɗanda suka zo da ƙaidi misali ya alamu kaza kamar in aka ce Allah ya san kaza kun ga wannan siffa Allah ce da take dauke da kaidi ko ta kayyada abin da ya sani anan ko wa yahkumu ma yuridu yana hukunci akan abin da ya so ya hukunta kun ga wannan ma akwai kaidi ko wa yara akwai kuma siffar yara yana gani wannan siffa kuma babu kaidi ko wa yasma'u yana ji wa yunadi yana kira wa yunaji kuma yana ganawa wa kallama yayi magana wa yukallimu kuma yana ci gaba da magana فإنها داخلة في الإيمان بالأفعال wannan kuma siffofin su kuma wajibi ne musulmi ya yarda da su kuma ya shigar da su cikin imanin shi da ya game da ayyukan Allah Allah yana ji yana gani to kaga a cikin ji din akwai siffa ko kuma akwai aikin gani din ko akwai aikin ji din akwai aikin gani ne misali yana ji siffa ce a cikin ta akwai siffa sannan akwai wani aiki aikin shi ne gani din ko ji ko to wajibi ne ka yarda da siffa kuma ka yarda da aikin da ke karkashin wannan siffa jama'a an gane kar ku manta da faken karatun nan jama'a tauhidi addinin annabawa tauhidi addinin annabawa haka annabawa suke ta bayyana tauhidi don a fahimci tsantsar abin da Allah madaukakin sarki yake nufi da saukar musu da wahayi din shi yasa a wajen tauhidi ba a ƙauran baki tsayawa ake a tattace matsala ɗaya ko da ba a kai wata guda ba irin matsalar fiqh ba ce a ce in an zo wuri ka ba a karasa a'a duk matsalar da aka zo sai a tsaya a tattaka guri a kanta الأصل الثاني قاعدة تبدو دلت هذه النصوص القرآنية على أن صفات الباري قسمان ولما النصوصين القرآن سنين سوى صفات الله نوع دين الأول نوع نفرق صفات ذاتية akwai siffa ta zatin Allah wato siffa ta jikin Allah dan bahaushe yana jin tsoron fassara zafi sai ce zafi in aka ce ne zafi sai ce zafi sai ne zafi jiki ina fatar mun gane la tansakku an zafi waɗannan siffofi ba sa rabuwa da zafin Allah maɗaukacin sarki bal huwa lazimatul laha azzalan wa abadan waɗannan siffofin suna nan tattare da Allah maɗaukacin sarki tun azal in aka ce azal shi ne tun kafin kafin shi ne azal kafin kafin wato babu farko kenan shi yasa mai risala yake laisa li awwaliyatihi ibtida'u wala li akhiriyatihi ibtida'u farkon Allah bai da farko kafin kafin farkon kaga ba ran da aka fara to farkon Allah bai da farko to haka siffofin Allah dama suna nan tattare da shi tun kafin kafin din tun tuntun tun haka dama haka suke ba su taɓa rabuwa da shi ba sannan haka za su dawwama abadan har abada babu ran da za su rabu da shi kaga wannan siffar ta zafi to daga nan za ka fara gane ma'anar laisa ka mislihi shay'un duk wata siffa da mutum yake da ita ko wata halitta za ka ga ba azaliya bace ba abadiya bace yanzu wannan muryar tawa da kake jin ta murya ta babban mutum inda za ka koma can baya ina shekara uku a duniya kuma sai ka ji ta 'yar ƙaramar murya ce sannan in ka ɗibo wasu shekaru nan in Allah ya nufa zan yi sai kuma ka ji ta tatte ta zama ba irin haka ba ka ga ya nuna siffar muryar nan tawa ba azaliya ba ce ba kuma abadiya ba ce wato ba da ba haka take ba kuma nan gaba ba za ta ci gaba da kasancewa haka ba to amma game da Allah Allah haka ita dama kuma haka zai ci gaba jama'a kun fahimci laisa ka mislihi shay'in babu irin Allah yawa sai ce wala ta ta'allaqu biha mashi'atuhu ta'ala wa qudratuhu irin waɗannan siffofin ba su da alaka da in Allah ya so ko kuma in Allah ya nufa ba za a ce sai in Allah ya so da wannan siffar sannan za ta kasance an gane kamar azaba Allah azaba ba sai in Allah ya so ba ai ba koyaushe ne yake cikin azabtarwa ba an fahimta ko wa zalika ka sifatil hayati wal ilmi wal qudra wal quwwa wal izza wal mulki wal azama wal kibriya wal majd wal jalal waɗannan sifofin gaba ɗaya rayuwa ilimi iko ƙarfi izza wato isa mulki sarauta azama bunƙasa كبرياء إفا شكا المجد جرما الجلال توقكا waɗannan siffofin na Allah maɗaukakin sarki baki ɗayansu siffofi ne waɗanda dama suna tare da Allah kuma za su ci gaba da kasancewa tare da shi har abada ba iyaka kun ji nau'i na farko na siffa daga cikin siffofin Allah ثانيا نوع نبي صفات فعلية تتعلق بها مشيئته وقدرته كل وقت وآن akwai siffar da take kuma siffa ce ta wasu ayyuka na Allah maɗaukakin sarki waɗanda ke da alaƙa da in ya so kaza in ya nufi kaza a kowane lokaci a kowace sa'a sai wannan siffar sai ta zo wa tahdithu bi mashi'atihi wa qudratihi ahadu tilka sifati min al af'al waɗannan irin siffofin ɗaiɗaya su sai sadda Allah ya so sai kuma sadda ikon shi ya tashi sannan waɗannan siffofin suke tashi wa in kana huwa lam yazal mawsufan biha ko da ita dama suna tare da shi amma sai ya ga damar tayar da su sannan yake tayar da su bi ma'ana anna nau'aha qadimun wato dama su suna nan tare da shi wa afraduha hadisa amma zartar da su faɗoɗowar su to yakan faru ne da gargadan sabbo nufa fa huwa subhanahu lam yazal fa'alan tunda Allah yake dama mai aikata abin da ya so ne lima yuridu wa lam yazal ولا يزال يقول ويتكلم ويخلق ويدبر الأمور كما الله بزي تبقى جشي وابا kuma bai taɓa gushewa ba yana magana yana faɗa abin da yaso yana halitta abin da yaso yana tsara al'amura wa afa'aluhu taqa'u shay'an fa shay'an ayyukan Allah sukan faru ne ɗaya bayan ɗaya saboda ne saboda haka Allah ya so su taba'an li hikmatihi saboda hikimar shi wa iradatihi da kuma yadda ya nufa yanzu da Allah ya so sai kwararo ruwa gaba ɗaya ruwan sama sai kwararo shi kamar da kake sheƙa ruwa aboki sai kwararo amma ka duba ikon Allah sai ke zubo da shi zubowar kuma ba zubowa da bakin indarara ba sai ke zubo da shi digo-digo in kuma aka yi sai a yi kwanaki ba a sake yi ba sai a yi a wuri kaza wuri kaza kuma ba za a yi ba me yasa akwai hikimar shi a cikin haka ka auna da kyau ka gani yanzu zai yi ka ɗaga irin ƙaton tiyo da ake shayar da gonaki yana bi ta tsakanin ainihin wato kunya da kunya ka bi ka rinka tafkawa akan timatirin ta sama haka timatirin zai kai labari ko alkama ba zai kai labari ba kaga ikon Allah ina fatar mun gane don haka sai yake cewa فعلى المؤمن الإيمان بكل ما نسبه الله لنفسه من الأفعال المتعلقة بذاته don haka dole ne mumini ya yarda da duk abin da Allah madaukakin sarki ya danganta wa kanshi kal istiwa'i alal arshi kamar daidaituwa saman al'arshi dole ne mumini ya yarda cewa Allah yana sama a saman kuma a saman al'arshi me yasa saboda Allah ya faɗa haka wal maji'i kuma dole ne mumini ya yarda da cewa Allah zai zo a ranar alkiyama wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa wal itiyanu kuma dole ne nuna ne ainihin yadda cewa Allah madaukakin sarki yana nan zuwa wan nuzulu ila sama'i dunya kuma Allah madaukakin sarki a kowanne ainihin dare idan daren ya taho karshe sai Allah ya sako daga sama can saman al'arshi zuwa ainihin sama ta daya wadhahik kuma dole ne nuna ne yadda cewa Allah yana dariya saboda a cikin hadisi manzon Allah ya faɗi cewa Allah yana yin dariya والرضا كما دولة مؤمن يدد سوى الله هنا يرضى ده وندي يسوي يرضى والغضب كما الله ما أوكي كان سلكينا ينتشي ده وندي يسوي والكراهية الله ما أوكي كان سلكينا كي وندي يسوي كي والمحبة الله هنا كونر وندي يسوي كونا والمتعلقة بخلقه كما واجبين المؤمن يدد دي يتصفى ودك ده علاقة ده أينهم حلتنشي كالخلق كما حلتها wajibi ne mumini yadda cewa Allah yana yin halitta wal rizq wajibi yadda cewa Allah ke azurtawa wal ihya wajibi mumini yadda cewa Allah ke rayawa wal imatati wajibi cewa mumini yadda Allah ke kashewa wa anwa'i tadbir al mukhtalifa mukhtalafa da kuma nau'ukan duk jijjiwa al'amura masu sabani da juna ana cikin zafi sai ka ji sanyi ana cikin sanyi sai ka ji ainihin zafi ana cikin rani sai ka ji damuna duk waɗannan biye-biyen Allah yake yin su to wajibi ne mu yarda da wannan kun ji ka'ida ta biyu jama'a al-aslu salis asli na uku isbatu tafarruj ar-rabb jalla sha'anuhu bi kulli sifati kamali dole ne mumini ya tabbatar da cewa Allah madaukakin sarki shi kadai ne a duk wata siffa ta kammala duk wata siffa ta isa da cika da kaiwa da komowa da kasaita dole ne nuni ne da cewa Allah shi kaɗai ne ya cancanci wannan siffar wa annahu laysa lahu sharikun Allah bai da wani abokin tarayya ai masilin ko kuma irin shi shi shay'in minha a wata siffa daga cikin siffofin shi wa ma warada fil ayati sabiqa min isbatil masali ayoyin da ainihin suka zo waɗanda suke tabbatar da al-masalul a'la lahu wahdahu cewa cikakken misali da isa Allah ne kaɗai yake da wannan wa nafiyin muddi da kore kishiya wal masal da iri wal kuf da kama wasani da takwara wa sharik da abokin tarayya anhu daga gare shi ya dullu ala zalika kama ya dullu ala annahu munazzahun an kulli naqasin wa aibin wa afati waɗannan ayoyi suna nuni akan cewa Allah madaukakin sarki bai da kishiya bai da wanda yake irin shi bai da fa'a bai da takwara bai da abokin tarayya to kamar yadda ka yadda haka Allah ita shi kaɗai ne game da wannan to kuma wajibi ne mutum ya tsarkake Allah daga duk wata naƙasa da wani aibi da duk wata cuta ina fatar mun gane al-aslu rabi asli na hudu isbatu jami'i ma warada bihi al-kitab wa sunna min as-sifati dole ne musulmi ya tabbatar da dukkan siffofin da qur'ani da sunna suka zo da su na daga siffofin Allah la farka bainar zatiya minha babu bambanci tsakanin siffofin da Allah ya danganta ga kanshi kal ilmi wal qudra kamar ilimi da iko wal irada da nufi wal haya da rayuwa was sam'i wal basri da ji da gani wa nahwaha da makamantansu wal fi'liya da kuma siffofi na aiki duk baki daya wajibi ne mumini ya tabbatarwa da Allah su karruba kamar yarda wal mahabba da kauna والغضب دفشي والكراهة دكي وكذلك لا فرق بين إثبات الوجه واليدين باب بمبنشي دولة نيني يتبتد بشيوا الله ينا دا فسكا الله ينا دا حناي ونحوه ما دا سبوتي مكا من تنحكا كما قفا حديث يا ذو صحيح تكون صحيح مسلم من ذا الله يكي رانا القيامة ان اكا تكا وتا دا ان وتا sai a ce ko kin cika sai ta ce ba ta cika ba sai a sake ɗibowa a danna a danna ko kin cika ta ce a'a ko dai akwai ƙari sai annabi ya ce sai Allah ya ɗauki kafar shi sai ya ɗora a kanta to wannan hadisi ya tabbatar da Allah yana da kafa amma kaka ce irin kafar wani karka ce kamar kafar wani karka ce ga yadda kafar take kuma karka ce ba shi da kafa tunda yake yana da kafa ka faɗi yana da kafa ka wuce ban da kwatance me yafi zaman lafiya fiye da aqidar salaf babu ba abin da yafi zaman lafiya fiye da aqidar da aqidar salaf dan haka karara kamar da yan bid'a suke cewa su albani suna kiran mutane su zo su bi tafarkin salaf wallahi ba ku yi kuskure ba makasudin da'awan ma kenan mun ba karatu muke zo mu koya muku ba karatu malamai suna ta koya muku karatu amma mu muna kiran ku ne madarar karatun manufar karatun ita ce a zo a bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a zo a bi waɗannan mu'mini na farko shi a manufar kenan in ba ka da karatu malamai na ta biya muku karatu suna ta fassarawa suna jan baki amma me yin makasudin karatun shine a dawo ana yin musulunci irin na da in an ce da da ta farko ba da ta kakanninka ba da ta da na fata an gane ai musulunci irin na da shine salaf din mu ba kungiya bace mu ba dariqa bace ina fata mun gane ba movement bane amma philosophy ne ideology ne tunani ne muke so mu canza maka daga bin wasu abubuwa daban ka dawo ka bi asalin musuluncin da aka yi da karanta salaf.org za ka ga ƙarin bayani Allah ya taimaka. to jama'a kun ji don haka babu bambanci yadda ka yadda Allah yana da ilimi yana da iko to dole ka yadda Allah yana da hannu Allah yana da kafa ka yadda Allah yana da ido saboda ya ce tajiri bi a'yunina jirgin ruwan annabi Nuhu na gudu sai yace bi a'yunina akan idan mu to Allah yana da ido in ka ce to yana da ido yaya idon yake sai a ce bai faɗa ba don haka mu ma ba za mu faɗi yadda yake ba to tun da haka ne a ce bai da ido mana sai a ce a an haka ce bai da ido kuma an karyata nafsin kenan a tsaya inda nafsi ya tsaya bahaushe ce nafsi ko hai bahaushe matanko mai kan bashi matsala kenan kaji nafsi sai ce nafs rai nafsi shine asalin abu shine a tsaya inda nafsi ya ce ma'ana a tsaya a asalin magana sai bahaushe ce a tsaya a nafsi nafsi ma yake cewa fa rahmatullahi alaika ina fatar mun gani sai ce wa bainal istiwa'i ala al-arsh wal nuzul sannan babu bambanci da imani da cewa Allah ya daidaito akan al'arshi dole ne ka yadda Allah yana saman al'arshi da kuma cewa ƙarshen dare Allah yana sakkowa yana cewa wa zai bauta min in karbi ibada wane ne zai roƙe ni in biya mai bukata shi kenan sai ka yadda ƙarshen dare na yi sai ka tashi kai ibada ƙarshen dare na yi sai ka tashi kai addu'a amma in ka ce to ai ƙarshen daren Najeriya daban ƙarshen daren Saudiya daban ƙarshen daren Portugal daban na Amerika daban to sakamakon haka wannan hadisi akwai rudani don haka a bari sai a ce to kai kai asara abin da aka ce maka ƙarshen dare Allah na sakkowa don haka ka tashi ka bauta wa Allah Allah ya ce zai karba ka tashi kai addu'a zai biya maka bukata ƙarshen dare tana yi ƙarfe biyu ne ƙarfe uku ne ƙarfe hudu ne sai ka tashi kano kalilan min al-layli ma yahja'una wa bil asharihim yastaghfiruna tatajafa junubuhum an al-madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiquna karshen dare na yi sai ka tashi kana roƙon Allah kana ibada ka ci moriyar hadisin kenan ina fatar mun gane shi yasa jama'a wannan karatu in Allah madaukakin sarki ya so ku bi mu ba shi kamar yadda aka tsara ana nan bigi ake wa karatun yadda in aka fara saka shi a gidan rediyo sai dai fa gidan rediyon su ce ba za su saka shi ba don karan farko kenan za a tsaya a saka tsantsar tauhidin da Allah ya aiko da annabawa ana teɗe biri har wutsiya a gidajen rediyo nan namu galibi tauhidin a sha'ira ake sawa ka gama sauraron tauhidi kakaf sai ka gama saurare a ce ne ka fahimta sai ka ce ai dan abin da muke da shi ma biya watsi na rikice tauhidin asha'ira kenan tauhidin asha'ira shine zaka ji an ce in fa ka karanta tauhidi ya maka yawa zaka ce ba Allah wallahi ba haka bane ba ma tauhidin da ka karanta tauhidin ba Allah ne dan za a ce maka baya sama baya ƙasa baya gudun baya arewa ƙarshe sai a ce to ka gani shi kenan tammat to ta cika an gama cika kai a da kafirci ina fata an gane amma kyakkyawar aƙida Allah na sama ƙarshen dare kuma yana sakowa zuwa sama ta ɗaya ya ce wa zai bauta mishi wa zai roƙe shi sai ka tashi kai ta ibada ba ruwanka da tasa'ulat tambayoyi na ta'annufanci ka ce kai ba za ka tashi kai ibada ba tun da dai an ce yana sakowa to a wace ƙasa yake sakowa a yaya a yaya a yaya ba ruwanka Allah ba irin sarkin garin ku bane balle a ce in baya fada to baya wuri kaza fa kulluha sai malam yake duk waɗannan aqidoji da kaji an lissafo maka an ce dole ka yarda da su min mattafaqa salafu ala isbatiha malaman farko salaf sun haɗu akan tabbatar da su bila ta'awilin ba tare da karkatar da ma'anarsu ba wala ta'atilin ba tare da watsar da ma'anar ba wa bila tashbihin ba kuma tare da kamanta Allah da halitta ba wa tamthilin ba kuma tare da kwatanta Allah da wata halitta ba ina fatar mun gani والمخالف في هذا الأصل فريقان سما لن يكي قنجي دين سكسابا ونن قائدا الأول قنجي فرق الجهمية جهماوة مبيا جهم تن صفوان ونبدا ما قجي هو مسلمتا sai kuma ya da burbushin maguzancin shi sai zai fara karatu nan da nan kuma kawai sai aka ji sarrafa ya zama malami sai aka ji duk abin da annabi ya gina sahabbai akai kuma sai ce wannan abin ba haka ya kamata ba in aka ce a'a annabi da sahabban ba daidai bane sai ce a'a su daidai ne bin hanyar su ta fi zama lafiya sai dai ba sharhi mun sharhin muke yi to duk sharhin da zai raba ka da hanyar manzon Allah ba zama a rabu da wannan kafirin sharhin ba a zauna a masanin a mutu sharhi aita sharhi aita sai su ce tariqatu salafi aslamu haka suke cewa wai hanyar malaman farko ta fi zama lafiya wa tariqatul khalafi abyan amma wai hanyar malaman yanzu ta fi bayani to a gama bayani ta kafka rude to ba gwamma a tsaya a doron abin da manzon Allah ya barka a kai ba ina fatar mun gane to su waɗannan jahamawa din nan mabiya jahamu dan safwan yanfuna al-asma wa sifati jami'an suka ce duk wata siffa ta Allah ƙarya ce kuma duk wani suna ga Allah ƙarya ne suka ce Allah bai da wani suna bai da wata siffa kun ga waɗannan yan takife ne ثانيا قنجيا تبيو المؤتزلة مؤتزلة و سنة وأن ذلك جنة جنس دا تكون مسلمين فإنهم ينفون جميع الصفات سكنا سكة دكا صفوتين الله باتو الله بيد وتصفة ويثبتون الأسماء sai suka ce amma Allah yana da sunaye wal ahkama da kuma hukunce hukuncen da ke biyo bayan sunayen kuma ka ce Allah alim ne Allah alim ne sai ce to kun ga Allah wannan sunan shi ne mai ilimi ya hukunta yana da ilimi kenan ko to amma sayaqulu na sai kuma ce alimin bila ilmi Allah mai ilimi ne siffa wato sunan alim mai ilimi ne amma bila ilmi sai ce amma kaka siffanta shi da ilimin kuma wa kabirin mai iko ne bila kubra ba tare da ikon ba wa hayyin rayayye ne bila hayatun ba tare da rayuwar ba ila haka magana su take sai malam yace wa hadhal qawlu wannan maganar fi ghayatil fasadi ta kai mutuka wajen lalacewa fa inna isbata mawsufin bila sifa wa isbata ma li sifa li dhati mujarrada mahalun fil aqli saboda a hankalta zai yi a siffanta abu da siffa sai kuma a ce babu siffar me ilimi ba ilimi ya ko ran islamiya wannan aka za su wannan sokin rutsin da jama'a ina ji ne sokin rutsin ko ka ce mai kuɗi ba kuɗi eh mai gidaje ba gidaje mai mota ba mota yanzu don Allah jama'a mai hankalin ya jika ya ce wannan a kai shi asibitin mahaukata kai shi malaman rukuwa su watsa mashi ayatul kursi ya bawo cikin hawacin shi shi yasa mafi yawanci zaka ga su fayin nan in su gama suka gama suka gama suka je sun haukace nan wani yaro yake wuce shekarun baya haka ana karatu da wajen nan sai da ya fara haka Allah Allah haka yana yi haka yana yi haka yana yi haka sai zari kuma sai hauka ce kuma saboda rashin imani malaman ɗariƙan na malam sai suka bashi nan yana yawo kamar mahaukaci wallahi tafaddulan da gobe da wallahi ne nasa aka nemo uban shi nace wannan yaron aje a karanta mishi alqur'ani ga magunguna ga su ga su ga su ga su su bi sai suka bashi sai su ce annabi ya ce kai ta zikiri sai ka zama mahaukaci sai yara su tikirin da ya haukace kuma shi kenan sai su watsar da shi da wani nan haka ya zo anguwan nan kira ne ya zo tun daga wajen karaye ne ko tsuru suka ta ba shi waɗannan hadisan ya ta zikiri sai ya haukace ta zikiri sai ya haukace da haukan ya hauka sai ya samu lafiya ka da lafiya ka mai kiyaye yana yi yaran makiya har sai raka shi sun gaji malam haukan kuma sun sun kyale shi ina fata an gane yau shi annabi zai ce ku ta zikiri sai an ce muku mahaukata wannan hadisi ma mahaukata ne suka tsara shi karanta ibn al-jawzi a cikin littafin shi al-mawdu'at al-kubra mahaukata ne suka tsaga wannan hadisin ai akwai hadisan da da an kaga su malamai suna gane waɗanda suka tsaga su yanzu hadisin da aka ce annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce in za ku fara cin abinci ku fara da nama wannan hadisin ma yi ne suka kaga su ai kaga a rubutu za ku fara ku fara da nama mayu ne su kaga su mutum yana ha hadisin mayu ne ko kuma to yanzu ka fara cin abinci ka dangali gishiri saboda ya gishiri wai yana maganin cuta saba'in wannan masu ƴan lokuwa ne suka kaga shi ke kowane hadisi ya kaga akwai irin mutanen da suke kaga shi Allah ya taimaka to sai malam yace kama huwa batilun fi shar'i wannan magana batacciya ce a shar'ance a cikin shari'ar musulunci amma al-ash'ariyya amma su ash'ariyya wa man tabi'ahum da waɗanda suka biyo bayan su fa innahum yuwafiquna ahla sunna fi ithbati jam'a sab'a sifatin yusammunaha sifat al-ma'ani su ash'ariyya sai suka ce to sun yadda da sifofi bakwai suna kiran su sifatul ma'ani wa yabda'una ithbataha bil aqli sai suka ce don hankali na ya iya tabbatar da su wa huwa al-hayatu wal ilmu wal qudra wal irada was sam'u wal basr wal kalam tauhidin qawaidi jama'a duk wanda ya karanta farkon qawaidi to zai samu irin wannan tauhidi to tauhidi ne na asha'ira an fahimci wannan da kyau sai wata ran zan muku tarihin qawaidi jama'a qawaidi wasu zamfara ne suka rubuta shi ana ganin mutanen nan wajen kwatarkwashi din nan suna da aqida ta ash'ariyanci a cikin aqida su kuma suka ce ka rubuta littafi ka sa sunan ka na haramun ne shi yasa kaga qawaidi ba suna sai bayani ya kama wata ran zamu muku tarihin qawaidi Allah ya rufe asiri insha Allah ولكنهم وافقوا المعتزلة في نفي ما عدا هذا هذه السبع من الصفات الخبرية سيديكما سوء أشعرية لمن دفك في سنة دد في بقي الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام وكما دفك في سنة دد معتزلة دي يتسطى ودى باوانا ودى تكر خبرية التي صح بها الخبر wadda hadisi ya tabbatar da ita cewa Allah yana da hannu Allah yana da kafa Allah yana da kaza sai suka ce ba su yadda ba an fahimci wannan duk wanda ya karatu soro a Najeriya ai ya karanta Ibn Ashir Ibn Abdul Wahid yake fa awwal hirami wa tanzil yake duk abin da ka karanta na sifofin da ba waɗannan guda bakwai ba sai yake fa awwalhu ka murde ma'anar shi ramiyar tanzil ka aje qur'ani gefe guda wato ka dauki matanin qur'ani kai tawili ابن عبد الواحد كيني والكل محجوجون بالكتاب والسنة يتي دك وطمان ان قنجين جدعا قباء أن يرنجاي أكنس بالقرآن والسنة وإجماع الصحابة والقرون المفضلة على إثبات على الإثبات العام قرآن والسنة da haɗuwar zamun nan da annabi ya faɗi su ne zamun nan alheri wannan ijma'in ya tabbatar da duk waɗannan abubuwa to an yi rinjaye akan waɗannan abubuwa shi yasa jama'a wani lokacin idan ba mutum ya tsaya ya fahimci da'awar mu ba sai ga to wai mu haƙiƙani waye muka tasa gaba ne muke son rusawa mu duk wata aƙida da wata fahimta da ta zo bayan alƙurunul mufabbala da duk wani manhaji da mazhabi da ya zo bayan waɗannan karnuka gaba ɗaya muna dandake shi ne sunan shi ɓata a wurin mu ban yarda da shi ba shine annabi sallallahu alaihi wasallam yake khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum zamanin da ke alheri shine annabi ya ce zamanin shi sai zamanin da ya biyo baya sai wanda ya biyo baya to daga nan duk wani zamanin da ba wannan ba sunan shi zamanin sharri in dai game da addini ne dan haka duk addinin da zaka ɗauko na musulunci to ka ɗauko irin yadda aka yi shi a wancan zamanin dan haka mun lamince muku duk abin da kuka ji muna yi a addinance to muna da nassin qur'ani ko hadisi ko fatawa ingantacciya ta sahabi ko tabi'i daga zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama zuwa waɗannan karnuka amma duk wata hanya da ake bi ake bauta a Allah wadda ba ita waɗannan zamuna suka yi ba to a wurin mu ɓata ce magubanci ce da ita da addinin fir'auna duk ɗaya ne a gurin mu sai sa kuka ji mun lazimci tafarkin salaf ba mu yadda da duk wani tafarki ba in ba na salaf ba duk wani tafarki wanda ba na salaf ba ɓata ne magubanci ne ba addinin musulunci ba ne don haka ma'anar da a wannan ita ce a dawo ana yin musulunci irin na da da can sai kowa ya zauna lafiya shine ne qur'ani da hadisi yace shikenan abin abin da ya zan ba wannan ba sai a ce a ajiye wanda ya zo da shi don haka in kana waɗannan zamunan in kana son ka zama khairun nasi to ka je ka nakalto a addinin ka a wancan zamani da yake khairul qarni ko khairul quruni ko khairun nasi ina fatar mun gane Allah madaukakin sarki ya taimake mu jama'a wannan ita ce gaɓar farko ta wannan littafi sai mun zo karatu na gaba insha Allah ta'ala za mu ci gaba da ainihin gaba ta biyu insha Allah subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta